suka kawo mana gudunmuwa ta kuɗi nan wanda ya wakilci ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna shehin malami fadilatu shaykhu dr muhammad kabir haruna gombe tare da sheikh muhammad kabir haruna gombe akwai mataimakin shugaban majalisa alaramomi na ƙasa alarama ahmad ibrahim suleiman kano Allah maɗaukakin sarki nake roƙo Allah ya taimaki dakta Allah ya daidaita harshensa Allah ya amfanar da mu da abubuwa da zamu je Allah shi yi mana jagora wato wa'azi a Bauchi wa'azi ne na musamman duk sanyin nan da ake zubawa duk sanyin da ake zubawa ga mai girma gwamna zaune ga sanata zaune ga sakataren gwamnati zaune ga ga ga ga Allah ya saka da alkhairi Alarama Ahmad Ibrahim Suleiman Kamatso Alarama Ahmad Ibrahim Suleiman Kamatso kusa Allah madaukakin sarki yayi maku jagora Masha Allah okay wannan za a sa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرمك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده يلقي الروح يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء
na'am لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء tambaye su لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من أمين ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير
ya yi dan birni ya yi dan birni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واثقة في بيان الأحكام
فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وفراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أيها الإخوة الكرام البررة أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan farfajiya a farfajiyar harabar wannan babban masallacin juma'a na gwallaga da ke nan cikin garin bauchi fadar jihar bauchi ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na ƙasa da ƙasa bayan kammala atisaye
wanda ta gabatar yau kusan kwana wani ko biyar ana kuma baya a cikin wanda yan agaji matasa yan gaba kusan kwana hudu ko biyar ana gwagwarmaya a cikin wannan gari na bauchi yan agaji matasa yan gabadai-gabadai yan ko suna ko kafar katako an zo an motsa jiki an yi atisaye an yi jogging an yi left right left right about 10 ƙwararru sun gabatar da lakcoci akan fannoni daban-daban duka domin inganta wannan aiki na agaji ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka mai girma gwamnan jihar Bauchi muna addu'a Allah ya ƙara wa rayuwa albarka babu shakka waɗannan baƙi sun yaba da saukarsu a cikin wannan gari na Bauchi ba daga Najeriya kawai ba ƙasashe shida Najeriya ita ce ƙasa ta bakwai na 'yan agajin da suka gabatar da atisaye a cikin wannan gari kuma dukansu an ci an sha an sauka a masaukai an kula da lafiyarsu har yanzu a wannan lokaci muna addu'a Allah ya saka maka da alkhairi dama ban yi mamaki ba wai mai sallar dare aka ce an gafarta maka yace dama na san za a yi haka kayi ministan babban birnin tarayyar Abuja wanda ministan Abuja shi ma gwamna ne mai zaman kansa sannan ka zo jihar bauchi wato kayi gwamna bayan an leƙa babbar can ba an ga abin da ke faruwa a can ma to muna addu'a Allah maɗaukin sarki ya saka kammala wannan mulki lafiya burin da kake da shi a wajen ubangiji na taimakon wannan al'umma Allah maɗaukin sarki ya cika maka burinka mai girma da sigui sanata shehu buba wannan haziƙin matashi tarar rajulan nahila fatazdarihi wa fi azwabihi asadun hasur wa yu'jibuka dariru idza tarahu fa yuklifu zannaka ar-rajulu dariru muna addu'a Allah ya ƙara wa rayuwa albarka kuma Allah ya ƙara jagoranci a cikin wannan nauyi da Allah madaukin sarki ya daura muku da sauran shugabanni da muke tare da su a wannan wuri da ma waɗanda ba mu tare da su a wannan wuri Allah duka ka taimake su domin sauke nauyin da ke kansu yanzu nan kamin na hawo kan wannan mimbari shugaba yake faɗa wa mai girma gwamna yace mai girma gwamna kaga dai gwallaga ta cika ta batse ina ma a ce shugaba ya hawo kan wannan mimbari da ya gane maganar da ya faɗa gaskiya ne gwallaga ta yi cikan kwari daga nan har bakin gate shi kansa titin na can baya an cika shi an batse ko'ina ka yau za ka ɗauka ma ba mutane kawai ba har da ‘yan izalan aljanu aljanu sun zo taron nan ya ce to mai girma gwamna ga shi gobe za a rufe wannan taro a ƙa'ida kuma ‘yan agaji sukan baje koli na ƙwarewarsu ta harkar fareti da hanyoyin ba da agaji ta fuskar jinya a wajen wannan taron rufewa babu shakka gwallaga ba za a samu filin da za a yi wannan aiki ba matukar wannan al'ummar ta kuzo ta shigo cikin wannan wuri mai girma gwamna ya ce shugaba mai kake so shugaba ya ce da za ka bani wani wuri da ya fi wannan girma da zan yi murna mai girma gwamna ya ce to a matsayina na gwamnan jihar bauchi na baka ibb square a rufe wannan taro gobe kenan gobe ba anan za a rufe wannan taron ba a ina za a rufe shi ibb square a ina za a rufe shi ibb square a nan garin bauchi falyuballighu shahidu minkum al-ghaib wanda ke wannan wuri ya sanar da wanda baya wannan wuri can za mu je inda komai da komai akwai a tsare a shirye inda a nan za a baje koli mu ga kwarewa da wayannan agaji suka samu muna addu'a Allah ya saka da alkhairi ba dogon wa'azi zan yi ba sako kwara daya tallin tal nake so da isar zuwa ga matasa wata budaddar wasiƙa ce wannan budaddar wasiƙa duk inda matashi yake karanta ta in ya karanta ta kuma kare barta aure ya dauke ta ya tafi da ita garin su duk inda ya samu dama ya jefar duk wanda ya karanta saboda shi aka rubuta shugaba jiya a wajen semina ta yan agaji ya gabatar da wani jawabi mai muhimmanci na fahimci saboda muhimmancin jawabi ɗazu a jawabinsa bayan mun kammala atisaye na safe nan ma ya ƙara maimaitawa wannan ya sa na ga akwai buƙatar mu ƙara jaddadawa akan wannan mimbari babban bala'in da ya tasa matasanmu a gaba a Najeriya a Najeriya ma musamman a kudancin a arewacin Najeriya shine bala'i na shan ƙwayoyi na matasa shan ƙwaya da ta'ammuli da kayan maye wannan yasa semina ta bana daga cikin takenta akwai magana akan yi wa matasa saitin hamma da gyaran kafureto akan magana shan kwaya shan kwaya Allah ka tsare matasan mu daga shan kwaya ya ku matasa ku sani babu wani bala'i ba wata musifa da matashi zai jefa kansa kamar ya samu kansa wajen ta'ammuli da munanan kwayoyi yanzu abin ya zama bala'i kwayoyi iri-iri wasu magungunan ma ba an yi su a matsayin kwaya ba ne an yi su ne domin maganin wani abu daban watakila maganin mura sai mutum matashi ya samu kwalbar benelin ko totalin guda biyu ya zanzage a cikin kofi maganin da aka ce a sha cokali ɗaya da safe ɗaya da rana a sha a kwana biyar ya zanzage shi a kofi ya ƙara zanzage kamarsa sai ya ɗauko ƙanƙara sai ya jefa a ciki sai ya fara kurba idan ya fara kurba ya fara kurba can sai ga matsiyaci idanunsa ya fara biliki biliki to an fara samun matsala a wannan lokaci yanzu bala'i ya kai ga tabar wiwi tana nan ana shigo da cikin al'ummar mu wasu matsiyatan yan kasuwa da za su yi kantafi da hankalin matasanmu don kawai su tara duniya su samu kuɗi suna da network da ake shigo da ita da yadda ake raba ta jami'an gwamnati musamman na NDA suna iya bakin kokarinsu a sa a cikin tumatur su kama a sa a cikin kwandon albasa su kama a sa a cikin motar da ta ɗauko awaki su kama a sa a cikin motar ɗauko taliya su kama a sa a nan su kama a bullo da wannan dabarar su bullo da wannan dabarar amma wayannan mutane suna nan maƙiyan wannan al'umma maƙiyan matasa masu son sai sun gurɓata tunani da ƙwaƙwalen matasa don neman duniya da neman su arziki suna nan suna shigo da ita ana ƙara lalata mana matasa ba wannan ba yanzu matashi wai yana so ya bugu sai ya samu man fetur rabin galan sai ya girgiza ya girgiza ya girgiza sai ya yi kumfa sai ya kafa bakinsa sai ya rinka zuƙa idan ya zuƙa ya zuƙa can sai ka je ya fara tari daga nan sai ka ga idanunsa sun fara canjawa akwai wanda aka ce masa wai me yasa yake zuƙa ya ce wallahi in na zuƙa na zuƙa sai in ji ina tashi a sararin samaniya ba wannan kadai ba akwai ma masu shan ruwan kwata da kashin kadangare irin kashin kadangaren nan mai fari-fari sai a mis da ruwan kwata sai a sha sai a bugu akwai masu shan alabuku a masa mis da sukur daye idan aka hada aka girgiza ya fara kumfa sai a kora saboda kawai shi dole sai ya zama mahaukaci ya rabu da hankalinsa a daidai wannan lokaci matashi daga sanda ka zama dan kwaya ka gama lalacewa ka tashi daga matsayin dan adam ka koma dabba kai dabban ma ta fi ka alkhairi kai a cikin dabbobin ma kai ne mafi sharri ana ramma suratul anfal Allah ya ce inna sharrad dawabi indallah شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون Allah ya ce a cikin dukkan dabbobi masu rarrafe a kan ƙasa masu taka ƙasa mafi sharri a cikinsu shi ne wanda da kansa ya mai da kansa bebe da kansa ya mai da kansa makaho da kansa ya mai da kansa mara hankali da labarin tambaye ku ɗan ƙwaya da ya sha ƙwaya ya bugu in ana magana yana gane mai ake faɗa yana jin abin da ake faɗa idan ya bugu ya buje yana ganin gaban shi dan kwaya nawa yake tafiya ya fada kwata ya rinka murmula a ciki aka zo ana masa magana yace kuka ake jin kanku ni wanka na nake dan kwaya idan ya sha kwaya ya bugu yana da hankali bai da hankali saboda aka kai dan kwaya da ka jawo kanka waɗannan sifofi guda uku Allah yace mu sanar da kai ƙara akuya da kai ƙara tinkiya da kai ƙara alade da kai ƙara ƙara ƙara ƙara inna sharra dawabi inda Allah as-summul bukumul ladina la yaqilu wai dan kwaya ne ya haɗu da dan kwaya wannan tagadi wannan na tangadi yace da Allah tambaya nake wannan ya kalle shi yace menene tambayar ka yace da Allah yazo kan dare ne ko rana ne da Allah wannan tambayar mai tambayar na yana da hankali ko mahaukaci ne wannan mahaukaci ne a wai tambaya yake yi wai yanzu kan dare ne ko rana ne to sai shi ɗaya ɗan kwayan ya bashi ansa ya ce ka yi haƙuri ban sani ba domin ni ma baƙo ne a gari da Allah wane ne fi zama mahaukaci a cikinsu Allah ka gafarta wa shaka maka giro an gurgu ku ce Allahu akbar Allah ka gafarta wa mai gida ku ce Allahu akbar wata rana malam Abubakar giro yana tafsiri inda yake tafsiri akwai wani mahaukaci mahaukaci yana zuwa wajen tafsiri sai ya kwanta baya dukan kowa baya zagin kowa sai malam yace ku rinka kyale shi kada ta bashi ran ana tafsiri kawai sai ga dan kwaya ya sha kwaya ya taho yana tangari malam yana tafsiri ya ji waje ana ta hayaniya ya ce me ke faruwa aka ce wani ɗan ƙwaya ne ya zo zai kawo mana rashin hankali ‘yan agaji suka tare shi malam gire ce ku bashi ya iso sai aka ƙarasa ɗan ƙwaya mai take tabe da kai ya ce ala gafarta malam na zo ne tambaya ne ya ce to menene tambayar ka ya ce da Allah malam idan mata suna niƙa wake da dutsen niƙa nakan rinka jin wata ƙara ƙarar daga dutsen niƙan ne ko daga waken ne kai ka ji fatawar ɗan kwaya ashe mahaukacin nan da yake kwanciya ta so ba a sani ba yana isowa sai ya dubi ɗan kwayan nan sai gaure shi da mari pau sai ya ce wa ɗan kwayan wannan ƙarar da muka ji da na mare ka daga hannuna ne ko daga kubatunka wato fatawar ɗan kwaya sai mahaukaci ne zai iya ansa ta ya ku bayin Allah duk saurayin da ya shiga shan kwaya ba zai iya neman ilimi ba domin ba za ka iya samun ilimi ba sai kana da hankali shi yasa aka bar mu baya aka yi nesa da mu a harkar ilimi bincike ya tabbatar da masu shan kwayoyi a Najeriya kashi 60 cikin 100 kashi 60 har da digo tara a cikin ɗari daga arewacin Najeriya suke. Muke da kashi sittin da ɗigo tara a cikin ɗari, kashi talatin da tara da ɗigo ɗaya su ne waɗanda ake samu a kudancin Najeriya. Dabe ba za a bar mu baya harkar ilimi ba. Ɗan ƙwaya na iya karatu? Ɗan ƙwaya na iya hadda Ƙur'ani? Ɗan ƙwaya na iya gane biology? Ɗan ƙwaya na iya gane chemistry? Ɗan ƙwaya na iya gane physics? ɗan kwaya na iya gane mathematics, ɗan kwaya na iya gane geography, ɗan kwaya na iya ganewa, yana iya fahimta, yana iya ganewa. Kun taɓa ganin ɗan kwaya ya haddace Ƙur'ani? Ya za ka ɗan kwaya ka haddace Ƙur'ani? Ba mai iya haddace Ƙur'ani sai mai cikakken hankali. Farfesa Pakistan suna cin abinci, kawai sai ga wani ɗan kwaya zo yana tangari. Ya ce, Assalamu alaikum suka yi banza da shi. ya ƙara assalamu alaikum suka yi banza da shi ya ƙara assalamu alaikum suka yi banza da shi yanzu shi kenan ba matsala ai da ba an ce wa in kila lakum urji'u warji'u kaji dan kwaya zai kawo aya dan kwaya bai karatu alqur'ani mai girma bai iya karanta hadisai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga sanda saurayi ya zama dan kwaya ya gama lalacewa dan kwaya bai iya kasuwa wani shago ko ka taba gani a kasuwa aka ba dan kwaya ya lura da shi dan kwaya iya dan kwaya na iya kasuwanci ya business dan kwaya ba zai iya yin wannan ba saboda kwakwalwarsa ta lalace alhari alqur'ani mai girma yana cewa huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه
أولون يتي وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه يا كوبا تاسا كو tsaya ku ji muhimmancin nema muhimmancin aje kasuwa a nemo aikin da ɗan kwaya ba zai iya yi ba Allah ya ce huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan Allah shine wanda ya sanya muku kasa horariya Allah ya ce famshu fi manakibiha ku yi tafiya a cikin sassanin kasa nausa Kano nausa Ibadan tafi Lagos in ta kama tsallaka tafi Akara ko Kumashi in ta kama tsallaka tafi Duwala ko Yawunde in ta kama tsallaka tafi Maradi ko ka tafi mai in ta kama tsallaka tafi burkina je kawaga tsallaka bobo tsallaka yan gurgu nausa in ta kama je ka dubai tafi china a je ai kasuwanci in ji allah maɗaukin sarki wa kulu min rizqihi ku ci daga arzikin allah saboda darajar ɗan kasuwa mai neman halal da ɗan kasuwa mai neman halal da sojan musulunci ne tafi jihadi aya ɗaya Allah ya ambace su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kashi biyu ne wa akharuna yadribuna fil ardi wasu daga cikin ƴan kasuwa ne sun tafi nema yabtaguna min fadlillah wa akaru wasu kuma sojoji ne dakarun musulunci yuqatiluna fi sabilillah sun tafi jihadi da dan kasuwa da sojan musulunci ne tafi jihadi darajar su daidai take tafi a wajen Allah kai malamai suka ce ma da Allah ya zo sai da ya ambaci dan kasuwan kamin ya ambaci mai jihadi domin cewa aka wa akaruna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi dan kasuwa kenan kamin a ce wa akaruna yuqatiluna fi sabilillah me yasa aka fara gabatar da dan kasuwa kamin a gabatar da mujahidi soja na musulunci kamin sojan ya je yakin akwai bukatar doki ko babu da me za a saya ya za a samu kuri idan ba a kasuwa ba akwai bukatar takobi ko babu akwai bukatar guzuri ko babu wannan shine muhimmancin kasuwanci a musulunci daga sanda yaro ya zama dan kwaya idan shago aka bude masa shagon ya lalace idan a shago ka sanya shi ka sayi asara ka yi rubutu kan ruwa duk lokacin da ka hada hudda da shi ta kasuwa shirme za a yi saboda ba cikin hankalin sa yake ba matasa dan kwaya baya iya sana'a dan kwaya bai iya sana'a annabawan Allah gaba da su suna da sana'a annabi Ibrahim ya yi kiwo, annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya yi kiwo, annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya yi kasuwanci da kudin Khadija yana zuwa yana mata business a ƙasashe, ana samun riba yana kawowa. Annabi Zakariya, alaihi salam, kafinta ne hadisi ne ingantacce, kana Zakariya alaihi salam da jara, Zakariya alaihi salam kafinta ne in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. ɗan ƙwaya yana iya zama kafinta ya sha ƙwaya ya hau kan bene hawa ashirin ya hau ya ce za a ruba ya sha ƙwaya ya hau saman bene za a rufin kwano matsayaci yau ƙuliƙulin rakiya daga can ba sai da ya fashe a ƙasa ba ɗan kasuwa sai mai hankali sana'a sai mai hankali annabi dawud makeri ne ɗan ƙwaya bai iya ƙira ya sha ƙwaya zai ƙira sai dai wuta ta babbaka shi dan kwaya ga annabin Allah makeri annabi Dawud alaihi salam kai sana'a karankanta da aka ambata a kissa annabi Dawud ne Allah ya ambata mana kalmar sana'a Qur'ani mai girma Allah ya ce wa allamnahu sanata labusi wa allamnahu sanata labusi lakum lituhsinakum min ba'sikum فهل أنتم شاكرون الله يتي وعلمناه صنعة لبوسي mun koya wa annabi Dawud sana'ar sulke domin ta ba ku kariya a wajen yaƙi. Allah yake ba za ku gode ba, ga annabin Allah yana da sana'a, ɗan ƙwaya bai iya sana'a, wata baiwar Allah ta kira ni tana kuka, ta ban tausai, ta ce malam don Allah ka taya ni addu'a. Na ce me ya faru? Ta ce ɗana mun tura shi karatu Amerika, ya yi kwas mai tsada, ya kammala ya dawo, mun sama masa aiki wuri mai kyau, kawai sai haɗu da yara suka koya mai shan ƙwaya mata ta ce malamin ga bala'i idan ya fita da daddare ba zai dawo ba sai da asuba zai dawo a buge yadda muke gane ya dawo idan muka ji mota ta da kike to mun san shine iso gaba ɗaya ya lalata kike din gidan idan ya samu ya faki din motar idan ya fada ya fara bacci tace wallahi ba zai tashi ba sai da magariba idan ya tashi daga magariba ya sa riga ya fita ba zai dawo ba kuma sai gobe da safe ba maganar sallah ba sallah a cikin ajandar tace sai ka gan shi ya rame ya bushe saboda tsabar tausayi sai da ɗanyi fatan wake da ganye da hanta in aje masa kusa da bakin gado san da fitsari ya dame shi ya tashi zai je fitsari to sai ya ga wannan yar ajiya sai ya ɗauka ya taɓa da wannan ne ya ɗan fara ɗan yin jiki ya fara dawo da lafiyarsa malam mun rasa inda za mu saka mu a taya mu da addu'a ‘ya'yanmu suna nan da dama saboda shaye-shaye an kore su daga wajen aiki, wasu sun bar aikin da kansu, an mana nisa kuma sai ƙara nisa ake mana, ba shi ya ba haushi ba shaye-shayen ƙwayan hadda mata bincike da aka yi a duk ɗan ƙwaya hudu da ake da su a arewacin Najeriya guda ɗaya mace ce, duk ɗan ƙwaya guda hudu akwai mace guda ɗaya. Ba shi zai baka mamaki ba, North East muna da ‘yan ƙwaya mashaya ƙwaya mata da adadin su ya kai kashi goma sha uku na 'yan ƙwaya mata da ke shan ƙwaya a Najeriya. North Central suna da kashi goma da ɗigo tara, North West suna da kashi goma sha uku da ɗigo ɗaya adadin 'yan ƙwaya mata da ake da su idan ka shiga intanet ka shiga facebook ka shiga tiktok ka ga yarinya 'yar hausawa bahaushiya ubanta bahaushe ko bafulatana uwarta bafulatana amma ta yi shiga ta tsiraici tana tiƙar rawa tana juyi ba ta jin kunyar Allah ba ta jin kunyar manzon Allah ba ta jin kunyar dattawan anguwarsu kada ka tambayi kowa ya kwaya ce aikin kwaya ne yarinya ta fito a facebook ta rinka dura ashar ta zagi limaman garinsu ta zagi sarakunansu ta dudura wa malaman garinsu ashar ta dudura wa kowa ashar ta ce ita mazinaciya ce kuma tsuliyar ta ta ce ba ta wata ba ta ga shegen da zai hana ta ta zagi duk wanda za ta zaga ba ta tsoron kowa ba ta kunyar kowa kada ka tambaya wallahi yar kwaya ce kwaya ta sha ba cikin hankali da take ba yan boko haram da kuka suna taron al'adu da ka ba imani ba da yan kwaya ne kwaya suke sha idan suka bugu ko wani ne hauka za su yi kidnappers da kuka suna yin ta'addanci su kama mutum su kashe su yi fyaɗe wa mace a masallaci su yi fyaɗe wa uwa gaban ɗanta su yi fyaɗe wa ɗaya gaban babanta ba komai ba ne, ‘yan kwaya ne, ‘yan kwaya ne, ‘yan kwaya ne, ‘yan kwaya ne. Idan za ka iya hana shigowa da kwaya arewacin Najeriya, na rantse da girman Allah kidnapping arewacin Najeriya ya kare. Kwaya kawai ka hana shigowa da ita, ba yaron da da hankalinsa zai iya tinkara bala'i da suke tinkara. Ba yaron da da hankalinsa zai je zauna a daji. Amma ɗan kwaya da kullum a buge yake, kai kake ganin shi a daji yake, shi yana ganin kamar yana Los Angeles ko yana California saboda ɗan ƙwaya ne ba cikin hankalin sa yake ba ɗan ƙwaya ɗan ƙwaya ɗan ƙwaya ɗan ƙwaya ɗan ƙwaya matsala ne matukar ba ku daina shan ƙwaya ba to al'ummar ku an riga an gama da ita abin da yake da zafi akwai waɗanda suka ba da gudunmuwa da yawa wajen wayannan shan ƙwayoyi daga cikinsu akwai jami'an tsaro masu corruption Allah ka sakawa General Buba Marwa da alheri wallahi daga zuwan General Buba Marwa zuwa yanzu Allah kaɗai ya san matasa miliyan nawa ya ce ta daga shan kwaya ta hanyar kama kwayoyi da ake arewacin Najeriya Allah ka ƙara mana irin General Buba Marwa kamar guda 150 ya Allah duk inda mai sai da kwaya yake Allah ka hada shi da asara yadda ya lalata kwakwalen 'ya'yanmu Allah ka lalata tunanin shi Allah ka ɗaya wa dukiyarsa albarka, Allah ka haɗa shi da bala'i, ya Allah ka sa kidnappers ɗin da sayarwa ƙwaya su sha ƙwaya su kidnapping ɗin da maza su yanka shi a huta. Bayan wayan nan, ‘yan siyasa, ‘yan siyasa, ‘yan siyasa, kuna ba da gudunmawa wajen shan ƙwayoyi, ku kwashe ‘ya'yanku ku kai su ƙasashen waje, suna karatu a jami'o'i masu tsada, ku ɗebo ‘ya'yan talakawa, ku yi bajet ku ba su kuɗi, ku ba su ƙwaya, su sha su haukace, su ɗau makamai, su rinka razar al'umma. Sai kun ci zaɓe kun hau kujerar, daga nan ku jefar da su wata tashi a Kano da ake ciwo malan ƙato. Wannan ‘yan siyasar da ke cikin wannan harkar cin amana ne. Duk ‘yan siyasar da ke ba matasa kwaya suna sha ku leka ku gani ba za ku ga yayansa ba ko akwai yayansa yayansa suna ina suna Cambridge University suna ina suna Manchester University suna ina suna Middlesex University suna ina suna October University suna ina suna Hamburg suna ina suna suna University of Birmingham, suna Tottenham, suna ina, suna Chicago. Iyaye, kuna ba da gudunmawa wajen yara na zama ‘yan kwaya. Ta wace hanya, akwai wanda shi ma uban ɗan kwaya ne. Uban ɗan me? Dattawan ‘yan kwaya suna nan a cikin jama'a. kaga da tijo baya magana sai ka ɗauka hankali yake da shi ya nutsu ne wiwi ya zuƙa ita wiwi in ka zuƙe ta ba za ka yi magana ba saboda wai tana taka tunani ne yana tsinki ne a wannan lokaci idan yayansa sun zama yan ƙwaya albasa ta yi halin ruwa ko ba ta yi halin ruwa ba yan boko da kuke ɗaukar ƴaƴanku matar tana aiki shi yana aiki yaro jariri ba mai lura da su sai a ɗauko wata wai sunanta na ne ba ɗanta ba ne ba ƙaunar uwa a cikin zuciyarta da ya dame ta da kuka sai da samun baliyon fayif ta danna mashi tun yaro yana jariri an fara narka masa kwaya yayi ta bacci sai ta harkokinta sai dab da uwan za ta dauki dawo ta dauko shi ta girgiza ta girgiza ta ce kai buɗe idanunka in ya kin buɗewa ta samu ruwan sanyi ta tsoma shi dole sai ya buɗe ido wannan da ba dan kwaya aka rena ‘yan mata da ake wa auren dole, da dama daga cikin sun koma ‘yan kwaya, ka auro mace kwaya biyaya, ka sake ta ka kore ta, a bar ‘ya'yan a gida ba mai lura da su, kishiya ta ta ƙulla musu sharri, ta ta hana musu bala'i, ta rinka hana musu abinci, su rasa inda za su sa kansu, da sun fita waje lokaci ne za su koyo shan kwaya. Abokai, kuna ba da gudunmawa wajen koyawa yana shan kwaya. ‘yan mata su koya wa ‘yan mata, na je mun yi tafsiri a Kaduna da Alarama, kun san me ya faru? Wai magariba ta yi, lokaci? Magariba ta yi, o, a ci gaba da wazi, a yi ta wazi sai gari ya waye, matasa kun shirya, duk matashin da ya shirya ta wazi har gari ya waye ku ce Allahu Akbar. Kai ku ce Allahu Akbar. Allahu akbar Allah raba ka ga wani goro ce har tsawo ke kara Allah kai baka sanan muna tare da gwamna ba in ba musulunci ba me zai rike gwamna a wannan wuri a gwalla ga haddare haka in ba musulunci ba ba ku san muna tare da sanatoci ba muna tare da dattawa ku yi hakuri anan zamu dakata sakon bai kare ba mun ci gaba da isar da wannan sako kenan ku je ku ilmantar da abokanku duk wanda yake da aboki dan kwaya ki tabbata ka musuluntar da shi ya daina shan kwaya ku je ku yada wannan sako ku yada shi ko ina da haka zamu ceci kanmu mu kwaci kanmu in ba haka ba mun fada teku sai da Allah madaukakin sarki ya da mu Allah kai wannan taro albarka amin masu tashin ko ba ku zauna ba an tashi daga wa'azi bane wa'azi yanzu aka fara shugaban kungiya na kasa bai ma hawo kan mimbari ba tukunna kuma in Allah ya zai hawo kan mimbarin nan da karfin Allah ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe Allah madaukakin sarki ya saka maka da alkhairi Allah ya sanya a cikin mizanin hasanat